Allah madaukakin sarki ya taimake mu arrabi na hudu shehu ya ce taqwallahi wal istiqamatu ala ta'a tsoron Allah tsoron Allah da kuma tsayawa kafewa akan biyayya ga Allah istiqama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatqaw Allah cewa ku tsayu akan hanya da kai da waɗanda suka bi ka kar ku sake ku karkace daga hanya jama'a tsoron Allah yanzu kun ga gwagwarmayar da muke fama da ita in kun saurari darasi na dinnan da kyau yau za ku ga matsalar da 'yan ɗariƙa suke bayarwa a ƙasar nan ƙwaya ɗaya ce fa ita ce ba sa tsoron Allah ne shine ba wanda ya taba jin ɗan ɗariƙa ya buɗe baki ya ce la ilaha illallahu ya ce kai kafiri ne dan ka ce la ilaha illallahu ba a taba samun haka ba amma a'a wani abu ne ya faɗa na kafirci sai aka ce wannan abin kafirci ne ko kuma ka kafirta saboda wannan abin amma tun da bai jin tsoron Allah fa in ya miƙe sai ya ce me an kafirta ni saboda na ce la ilaha illallahu to abin takaicin shine wai manyan 'yan boko da ke cewa suna da ilimi wai sai kuma su taso su ce eh gaskiya ba daidai ba ne rinka kafurta musulmi don ya ce la ilaha illallah kai ma ka zama jahili kenan irin shi ai da kai sai ka tsaya kai nazari shin ya ce maka kafiri saboda ka ce la ilaha illallah eh ba abin da ka dan ƙara ko dan yaya iya la ilaha illallah ya ka faɗa ya kafirta ka eh to eh ai dan dai na kawo salatul fati to ai kaga falala ce sai ce a to kaga tsaya kai bayani yaya aka yi faɗi gaskiya to ba da labarin duka kun ga ba su da tsoron Allah ko kaɗan yanzu waɗannan da ke cewa 'yan ƙungiya ake gwagwarmaya da su yanzu duk ƙauyen da ka je da birni a Najeriya jama'a masallacin ahalus suna cikin rikici yake da dattawa ko da tsofaffi da matasa me yasa ku kuka ce wa mutane ku taho a bi alkur'ani da sunna mutane suka yi gwagwarmaya suka rabu da iyayensu suka rabu da shagon kazuwa suka yi asarori masu yawa suka taho gurinku sai kuma kuka ce a tashi a yi karatu sai kuma matasa suka tashi suka yi ta karatu sai kuma kuka dawo kuka ce a'a wannan fitina ce fitina eh to wannan kaga rashin tsoron Allah ne don haka jama'a in dai kowa zai saka tsoron Allah a cikin al'amarin shi to sai kun ga cewa an fita daga rigingimu amma in babu tsoron Allah fa to wallahi rigima farawa a kai Allah ya taimaka sai kuma ya ce wal istiqamatu ala ta'a da kuma kafewa akan ta'a mutum nawa ne shekara ashirin da ta wuce yana da zabgegen gemu yanzu ya datse shi mutum nawa ne da ike kammalalle na tsatse yanzu ya koma ya zama shashasha yana zinace-zinace yana shan giya mutum nawa ne yake da istikama yana ɗalibi su ne mss gwagwarmaya faɗi tashi ana cewa shi ne famanan sakatare miliyan goma na zuwa sai ya sa wa road block ya kwashe tara da rabi ya saki dubu ɗari biyar ina mss ɗin fa ta watse mutum nawa ne zai zo muku wurin takara da ɗagaggen wando yana zuwa majalisar dokoki da ta tarayya da senate shikenan ya lalace mutum nawa ne yana talauci yana bin Allah in ya samu wadata fa sai saba ma Allah mutum nawa ne yake bin Allah kafin ya aure bayan aure ya lalace babu istiqama jama'a istiqama ala ta'a shine ka kafe annabi Nuhu sai da ya shekara ɗari tara jama'a bai canza ba. Ɗari tara da hamsin, wannan ɗari tara da hamsin ba shekarun shi ba ne fa, shekarun wa'azin ne. Shekarun annabi Nuhu nawa ne Allah kaɗai ya sani. Amma shekarun da'awar zunzurutun da'awar sai da ya shekara ɗari tara. Jama'a wani bai wuce wata tara ba amma ya canza. Wani ana jawo shi aka bashi kujera umara shikenan sai ka ji ya canza. wani ana ba shi ragon layya shi kenan ya canza don haka jama'a istiƙama ɗin nan to tana buƙatar musulmi ya tsaya akan addini ɗin kuma ya sani da cewa in fa ya tsaya akan addinin nan to sai an jarabce shi hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna mutane zato suke su ce mun yi imani sannan a bar su haka siddan yadda suke a'a walaqad fatanna allazina min qablihim ko fala ya'lamanna allahu allazina sabaru sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibina Allah ya jarabci na da an dake su an kashe su an tsorata su an firgita su duk abin da za a yi jama'a don haka idan har istiƙama ce jama'a to mai wa'azi ya kamata ya tsaya akan istiƙama akan gaskiya aka san ka ba san ka akan faɗin gaskiya farkon mulkin 'yan siyasa jama'a 1999 mutane da yawa suna masu faɗin gaskiya ana jansu aka shigar da su gidan gwamnati aka kunna musu iya kwandishan mai sanyi suka sha aka ba su fanta gidan gwamnati suka ci aka kawo dubu ɗari biyar aka rarraba musu aka kawo mota aka ba su aka yi musu kuɗin sadaki shike na wani ya zo sai ya tsinke lasifi kashi sai ce aiki ya mai yawa yanzu aiki ya mai yawa ya daina wa'azin ya daina da'awar babu istiqama don haka lallai jama'a magana akan istiqama in dai annabi Nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin kuma annabinmu ya shekara ashirin da uku waɗannan shekaru ashirin da uku na wahalar cikinsu sun fi na daɗi jama'a amma ba a canza ba sahabbai wace irin wahala ce ba su yi ba game da kasuwanci sun wahala saboda me saboda sun rike addini an ba su wahala a kasuwanci a aikin gwamnati a kaza a kaza don haka jama'a abin da nake cewa abin mamaki ne yanzu ka ga mutum ya shiga jami'a da ya shiga jami'a ya shiga ne zai karanta medicine ya karanta ilimin likitanci don ya fito ya taimaka wa musulmi wai kuma in ya tafi can sai ga ya fara rage gemu wai saboda mai saboda zaman shi da marasa gemu to shi yanzu bari ya datsa nashi ya rage dan nashin yawan yayi yawa dan yana tsakanin waɗanda su askewa suke sai fara take wando to ana nan sai kaji ya fara budurwa a cikinsa sai fara neman esta to daga nan sai ga ya fara nisantakku domin kusantakku na ƙara mishi nisanta waɗancan fasikan to sai ya fara nisanta ku shikenan sai ku ga ya janye jiki wallahi jama'a mun fuskanci irin wannan da yawa a nan garin zaria yadda wasu da yawa suna kukan muna wulakanta su mutane ne mun taso da su akan da'awa jama'a idan suka samu dukiya ko suka samu mulki ko suka auri mace mai kyau kwana biyu sai mu ga sun lalace ba ma sa son su identifying kansu da mu wato ba ma sa son su kusance mu sai sadda matsala ta faru kuma sai su taho wurinmu to ni dai irina ban san ku yadda kuke musu ba ni ma an ka zo ni ma sai in nuna ban fahimce ka ba ban san ka ba sai nuna ban san ka ba malam mu ne da mu aka fara karatun safe in ce to Allah ya taimaka to me yake tafa da kai wallahi tallahi dai dama matar wana ce take da aljani to aljani yanzu ai ko ina ne ga aljanu nan suna nan ba wai gidanku ba kawai ko ina yanzu tun daga masallaci har coci duka aljanu na to me yake tafe da kai eh to da amma dai an yi ruka an yi ruka ku dai an ci gaba da yi in ka ci gaba da yi zai tafi wai shi yanzu sai da yazo cire aljani ne sannan ya dawo wurin mu amma da yana da istiqama shi ya isa ya kori aljanin Imamu Ahmad da istiqama ya kori aljani ba da ruqya ba da aka zo aka ce aljani ya hawwance sai ce ku je ku ce fite ba ta wuri ana zuwa aka gaya wa aljanin ba ayar da aka ja ba wani salati ba wani magarya ba wani abu da aka yayyafa ba habbatin sauda ba wani rab da duk wani shafe-shafe da kuke yi kuna baiwa mutane wa duk babu Im imamu ahmad din ma bai je wurin ba sako ne ya je a ce mishi ya rabu da wannan yarinyar sai aljani ya buɗe baki ya ce ai ba jikin yarinyar ba ko cikin garin nan imamu ahmad ya ce kar mu zauna ba za mu zauna ba tun da ya bi Allah dole za mu ji magana shi so da haka da istiqama jama'a ku tsayu akan da'a ku tsaya akan addini ku daina rugurgujewa jama'ar musulmi dan Allah wanda ya san ahli sunnan Najeriya shekara talatin da ta wuce zuwa yanzu ya duba babu istiqama duk an rikice duk an rude duk an lalace babu istiqama to daga cikin abin da ke rugurguza ahli sunna jama'a shine ahli sunna su bar asalin su asalin ahli sunna shine sunna kana barin sunna sai Allah ya wulakanta ka sai ka ga kare ɗan bid'a yana wulaƙanta ka yana cin mutuncinka amma ahalin sunna zai zama yana da izza idan ya kafe akan sunna amma fa sai an yi gwagwarmaya sai an yi ɗauki ba daɗi sai an sha wahala sai an faɗi an tashi amma babu compromise kar ka sassauta ko kaɗan don haka ya ku jama'ar musulmi istiqama ala ta'a ita ce kafewa akan bin Allah a kaɗa a raya ka ce a'a a kaɗa a raya ka ce a shi ne a same ka mustaqim to sai Allah ya taimake ka karanta hadisin muslim yana cikin riyadu salihin cikin babu sabri yaron da aka tura shi ya je ya ainihin koyo bokanci ya juye ya zama malami ya juye ya zama mai wa'azi da yake da istiqama baka ga fadawan sarki suka kai shi kan dutse za su jeho da shi ba baka ga da ike akwai istiƙama ba ya tsayu da gaske baka ga cewa dutsen ya kada dama da hagu ya watso su suka faɗo ba baka ga kwale-kwalen tankadawa ya dama da hagu ya zubar da su shi ya dawo ba baka ga da ike da istiƙama ƙarshen lokaci sai da mutanen garin da suka yi imani da shi ba saboda haka ya ko ahli sunna sunna ba ana yin ta ta shekara biyar bane ba ana yin ta ta shekara uku bane kuma ba ana yin ta ne saboda wana ba don akwai wasu garuruka da dama sun taso suna bin sunna in aka samu malamin garin ya lalace wai su ma sai su lalace ma'ana dama wai saboda shi suke dama shi suke bi idan ya lalace ya bar sunna ku sai ku ci gaba da sunna ko kuma mota ta lalace sai ku fasa tafiya ko a ƙafa ko a samu wata mota amma dai lallai sai an tafi don haka alistiqamatu ala ta'a sannan sai ce wa tajannubul ma'asi da nisanta sabo sabo jama'a yana rusa mutunci tun daga zuci har fuska har gabobi in kana sabo wai kana gaba a sani ba wallahi sai an sani sai Allah maɗaukakin sarki ya zubar da kwarjininka sai Allah ya sa baka da kwarjini sai Allah ya wulaƙanta ka saboda haka saɓo yana daga cikin abubuwan da za a nisance su a samu zama lafiya da kuma basira wasayyi'at da munanan ayyuka shehu ya ce fa inna hadhihi al-umur al-arba'a waɗannan abubuwa guda hudu hiyallati tashrahu sudura suke haskaka kiraje wa tazidu nura basairiha kuma su ne suke haskaka basira ta ainihin zukata jama'a duk wanda ke son haske da annuri a harkar shi ta yau da kullum kun ji abubuwa guda hudu da zai lazimta ina tijjaniya a nan shehu ya kawo tijjaniya shehu ya kawo ƙadiriya shehu ya kawo shi'a da zagin sahabbai shehu ya kawo ƙungiya waɗannan abubuwan zaman lafiya kake nema su za ka bi in ko kana neman hayaniya to je kaka shiga ɗariƙa shiga ƙungiya shiga shi'a to duk waɗannan abubuwa za ka samu hayaniya akwai hayaniya da ruɗani a ciki amma in kana neman haske da basira to kaji abubuwan da za ka kama kama ƙur'ani da hadisi yanzu masu cewa shehu ya yi tijjaniya ko ƙadiriya ko menene yanzu anya ɗan ɗariƙa zai zo ya wuce wuri irin wannan lafiya bai faɗi wani abu daga tijjani ko daga ƙadiriya ce in an yi shi shine zaman lafiya ba amma wannan maganar ɗanɗanan maganar shi kanshi ɗanɗanan magana ce daga harshe harshen da shi kanshi harshen salafi ne ba wai harshen salafi ba shi harshen shi kanshi na salafi ne alƙalamin shi kanshi ba salafan alƙalami ne ya rubuta wannan magana ba wai alƙalamin salafiya ba shi kanshi alƙalamin alƙalami ne salafi harshen harshe ne salafi zuciyar ita kanta salafiya ce shi yasa waɗannan abubuwan suka iya fitowa to dan Allah duk mai neman zaman lafiya ya kama waɗannan abubuwan ya gani amma in ka kama saɓanin waɗannan to za ka shiga cikin ruɗani da rikici jama'a munasaba akan wannan kenan yanzu kun dai san matsayinmu game da tijjaniya kun san matsayinmu game da kadiriya kun san matsayinmu game da kungiya kun san matsayinmu game da malikiya kun san matsayinmu game da komai kenan yanzu ashe lokaci ne na a zauna zunzurutun a karantar da me a karantar da tilawa alkur'ani tadabburin ayoyin shi fahimtar ma'anonin shi karantar da hadisai tarihin manzon Allah fahimtar maganganun shi bin sunna karanta zantuttuka da tarihin sahabbai da tabi'ai da kuma koyinsu sannan koyar da tsoron Allah da kuma tsayawa akan da'a da nisantar me da nisantar sabo yanzu kun ga mun saka muku mun ce za a fara karatun sahihul bukhari karatun sunan tirmidhi karatun littafin sharhu sunna karatun littafin kitabut tauhid al-aqidatul wasitiyya al-aqida al-tahawiyya waɗannan littattafan in ka duba gaba ɗaya sun lamunce maka waɗannan abubuwa sannan karatuttukan darul hadisi da muka ce za a karanta kitabul kaba'ir na al-imamu zahabi shin an shigo magana dangane ta tajannubu mene tajannubul ma'asi wa sayyi'at karatun arba'una hadis shine taqwallahi wal istiqama sannan azuzuwa na karatun alkur'ani azuzuwa na ilimin tafsiri azuzuwa na ilimin ƙur'ani waɗannan irin abubuwan jama'a su ne muke kiran jama'a gare su don haka jama'ar musulmi matsala ta ƙare daga yau in aka gama karatun littafin nan har abada in ka ji ka jawo matsala in ka zo wurinmu mu ce ka je can ka ƙarata mun gama yau za a yi jana'izar ta a binne ta in muka zo kawai karatun sunna za mu in muka karanta sunna za mu aikata ta idan ka zo ka ce tashin hankali tashin hankali ya sai mu ce Allah ya haɗa ka da shi tun daga yanzu a kiyama amma mu ba mu cikin shi ba abin da ya shafe mu duk abin da muka karanta cikin hadisi gaba ɗaya ba wanda zai mana nauyi mu za mu iya ɗauka insha Allah ɗaya kenan to inda za ka zo ka ce Allah gafarta malam ya kamata ka kawo mana ɗauki wani masallaci ne ake matsala sai mu ce a'a matsalolinku ne na jahiliya mu ba mu cikin matsala matsala ta ƙare don me jama'a shin musulmi za su ƙare rayuwarsu raddi ga 'yan bidi'a ne musulmi za su ƙare rayuwarsu ne faɗa da 'yan son zuciya da 'yan ƙungiya da 'yan tijjaniya da 'yan ɗariƙu da 'yan maulidi kamata ya kashi casa'in da biyar na lokacin masu da'awa ya zama karantar da tsagoron sunna ne to ba a karantar da sunna sai an tsaya an yi lugude game da shirka jama'a ko ban taɓa wa'azi da karantarwa a garin nan ba laccata da ne a kan matsalolin jahiliyar da suka saka mu a matsalolinmu na yau to ya isa ka fahimci matsayina game da me game da duk wani ɗan ɗariƙar tijjaniya ko ƙadiriya ko ɗan ƙungiya ko ɗan malikiya kuma duk abin da ka ji na faɗa a cikin kasar ɗin nan ko ɗaya ban janye kalma ɗaya ba ko harafi ɗaya kuma ban yi nadama ba ina nan akan waɗannan abubuwan kuma a kansu zan mutu ba sassauci kaɗai ina roƙon Allah in akwai kuskure Allah ya faɗakar da ni in gyara amma maganar mu zo mu fara karatun sahihul bukhari mu karanta wani abu ka zo ka ce mana ai wannan abin an yi aiki da shi zai jawo mana matsala to za mu sa yan agaji su yi maka duka don wannan maganar ma kaba'ira ce ka faɗe ta a wurinmu ba don komai ban mukan mun shirya mun shirya abin duk da muka karanta don haka jama'a littattafan nan da na lissafa fa kowa ya je ya mallake su suna daga cikin syllabus ɗinmu insha Allah ta'ala za a zo a karanta su ana karantawa wannan anguwa rana kaza wannan anguwa rana kaza wannan anguwa lokaci kaza wannan shine abin da na ɗaukar wa kaina amma jama'a kada wani ya zo ya ce ala gafata mala to Allah a zo raddi a zo anguwan mu ayi raddin yan dariƙa a wurin mu yan dariƙa makaburi na an binne su don haka ɓata lokacin ayi magana a kansu wannan kawo maganar ma to babu shakka ka tabbatar da cewa ka ƙulla mugun zumunci tsakanin mu da kai kuma ka ɓata tarihinka a wurinmu ku bar mu mu karantar da ku alkur'ani da sunna mai muku sharhi ku gane addinin jama'a don me shine fita daga hayaniya amma kullum aka ce sai an yi magana 'yan kungiya sai an yi magana 'yan ɗariƙu sai an yi magana 'yan shi'a to ashe ku idan su yin ɗariƙa ce musu addini ku kuma wannan raddin da hayaniyar kuma ita ce naku addini don haka daga ƙarshe su ba su aiki da bukhari da muslim ɗin ba kuma ba ku yi ba haka ne ko ba haka ba don haka jama'a daga yau wanda duk ba a shirye ke zo ya saurari karatu ba kada ya sake zuwa wurin karatu na na karka sake zo min da kaset ga wani malami ya ce kaza game da kai da Allah ga wani ya ce kaza game da littafi yayi akan ka ga wani ya ce kaza kar kai mamaki in ka faɗi haka irin halina in ɗaga hannu gabza maka mari kar kai mamaki kaɗan ne cikin halina wannan kawai abin da muke so kawai za a karantar da mutane addini to za a yi karatu amma kar ka zo alagafata malam an zo karatun nan ya kamata a taɓa suwa ne an gama yi waye ba a taɓa ba jama'a matsalar jahiliya nan da aka tattauna akai akwai wanda aka raga ba wanda aka ragawa ba wanda aka ragawa to in dai matsayin mu kake so ka ji game da komai to an gama amma kuma a ci gaba da ɓata lokaci a kan abubuwan da lokacin buƙatar su ya wuce an yi su a sadda ake buƙata to yanzu kuma lokacin a zauna a karantar ne Allah ya taimaka mala yace intaha ma qasadnahu min ta'alifi kitabi tamyizul muslimina min al-kafirina bi'aunillahi wa husni tawfiqihi ya ce abubuwan da muka nufi mu rubuta a cikin wannan littafi na tamyizul muslimina min alkafirina iyakar abubuwan kenan sun ƙare kuma sun ƙare da taimakon Allah da kyakkyawan dacewa da Allah yake bamu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha mun gode wa Allah da Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadi ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ba dan Allah ya bamu wannan dacewa da shirya ba da bamu dace ba da bamu shiryu ba don haka mun gode wa Allah da wannan shirya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan da'imatan bidawami mulki lahi min al-abadi ila al-abadi wa abadi dunya wa abadi al-akhirah ya Allah kai dadin tsira da aminci ga shugaban mu Annabi Muhammad da mutanen gidan shi aminci tabbatacce dawwamamme da dawwamar mulki na har abadan abidi na tun daga duniya har lahira amin amin amin Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa jama'a kun ji karatun littafin tamizul muslimina min alkafirina ya kare wannan karatu kuma da muka yi na wannan littafi jama'a mun yi shi ne kawai alaƙa shi da waccan lacca don haka za ku ga littafin shiga sauri muka yi mishi karatu aka yi mishi sama-sama kaɗai don me domin littafin ya gama nuna maka cewa ashe duk wannan rarrabuwa da hayaniyar mutane to daga ƙarshe akwai mafita mecece mafita ka ji abin da ma kwana a kanta to kamar yadda na ce jama'a don ƙoƙarin tabbatar da wannan wasiya da ɗan fodiyo ya mana ta samun haske abu na farko ya kamata duk masu sauraron mu su sani mu ba malamai ne na gwamnati ba abu na farko tukuna kenan don haka ba gwamnati ta samu wannan aikin ba kuma ba albashinta muke ci muke wannan aikin ba kuma ba mu shirya ba kuma ba za mu shirya ba har abada insha Allahu akan mu zama malaman wata gwamnati kowace ce a duniya ya zama ita muke wa aiki ko wata ƙungiya ko wata ɗariƙa kaɗai makaranta ce muke da ita wadda wannan makarantar ita ce ta ƙyanƙyashe mu kamar yadda yau shugaban jami'ar ahmadu bello na yau jami'a ce ta ƙyanƙyashe shi ko ya dawo kuma ya zama shugabanta to haka wannan makarantar ita ta ƙyanƙyashe mu ko muka dawo muna karantarwa a cikinta. don haka duk abin da muke yi to muna yi a ƙarƙashin wannan makarantar ne ita ko wannan makarantar sunanta darul hadisi salafiya zaria najeriya sanya wa makarantar suna shi kanshi salafiyanci ne malaman salaf in suka kafa makaranta sunan da suke sa mata kenan tintini darul hadis darul hadis don haka za ka ga darul hadis a dimashq sham tana nan yanzu ta kai shekara dubu ɗaya darul hadis ta su al'imamun nawawi darul hadis ta nuruddin al-haitami yanzu ka shiga makka ko madina ko garurka musulunci ko ina za ka ga darul hadith darul hadith din an ce ba wai ana nufin makarantar karantar da hadisi ba a'a address ne suna ne lakabi ne inkiya ce ma'ana an yi mata suna ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasancewa nan gurin aiki da sunnan manzon Allah ne ishara kenan ba wai ana nufin makarantar hadisi ba ba haka ne fassara ba ma'anarta kawai cibiyar karantar da sunna kawai ma'anarta kenan to muna cewa ne as-salafiyya wannan kalmar as-salafiyya dinnan sifa ce ga daru darul hadisi as-salafiyya ma'ana sunnar da za a karantar to ba wai kawai za a karantar da sunna ba sai dai a bisa yadda salafu suke dan akwai masu karantar da sunna ba a irin yadda salafu suke ba ba irin sunna annabi ba ba yadda to sunan makarantar kenan dan haka jama'a duk wanda zai rubuta mana wani abu da duk wata mu'amala da za ka yi da mu sai ka yi adireshin mu da wannan kawai mu 'yan makarantar ne kamar yadda yanzu dai kamar yadda na ce shugaban jami'ar nan na ahmadu bello in ka tashi za ka yi adireshin ɗin shi da me da a biyu eh to haka duk abin da za ka yi kawai kai adresin ɗinmu darul hadisi salafiya zariya najeriya lambobin wayanmu guda biyu ne 069 377 ma'ana 317 guda biyar lamba waya ta ɗaya lamba waya ta biyu 069 33 0240 wannan lambar waya ce kuma fax ce to waɗannan lambobin waya su ne na darul hadisi salafiya duk wata waya da za ka nema wannan tawa ce tawa ko ba ta darul hadisi ba ce ya kamata ka gane tawa in za ka neme ta to sai dai ka neme ta a wurina duk duniya wanda ya baka lambar waya ta ba za ta biya maka bukata ba ban ce wani ba zai iya baka ba zai iya baka amma in ka bugo waya ba za ta biya maka bukata ba amma in dai magana ce ta addini bugawa darul hadisi amma inda ni za ka yi magana to wannan kuma ba da darul hadisi kake magana ba don haka ba mamaki in ka bugo ka ji na ce wrong number in ka bugo ka ji na ce idiot to wannan kuma kai ka ji amma darul hadisi ka in ka buga to a tarbe ka da sallama a yi maka sallama darul hadisi in ka buga to wannan kana magana ne da darul hadisi kana da yancin kai duk magana da ta shafi darul hadisi ko magana addini ko makamantan haka abu na farko kenan jan haka jama'a wuraren karatuttuka ga su mun kasa su guda hudu wuraren karatuttukan nan kuma gaba daya a tsakanin zaria local government da sabon gari local government ne amma abu na farko da nake so jama'a su gane abu ɗaya ne wa rayuwa ta alkawari shine kaɗai a rayuwata ne alkawarin ne zan karantar a Zariya. bayan Zariya duk duniya ban yi alkawarin zan karantar ba sai dai in na samu hali zan iya karantarwa a wani wuri in ban samu hali ba ku duk inda ka ji ana wani karatu ko wani wa'azi ko mai muhimmancin shi in dai ba a Zariya ba ne to ba cikin ajanda ta don haka kar ka zo da wata matsala ka ce ai ga wata matsala a guru duk muhimmancinta ni zariyan nan ne ne tamarkuzin da'awata don haka ya kamata kowa ya fahimci wannan duk wanda yake tunanin aje garin su a sa mai karatu gaskiya saboda Allah ya ɗauka wa kanshi matsala mai wahala sauƙinta shine ya zo zari ya koyi karatu ya je ya karantar iyakarta kenan don haka ku ji wannan jama'a don haka duk wani wa'azi da duk wata gayyata komai muhimmancinta a wurina ba ta da muhimmanci kamar in karanta a Zariya. don haka duk karatuttukan da nake a kaduna ko a wani wuri a wuri na kawai in ne ne in na samu lokaci in ban samu lokaci ba ba zan je ba kuma ba zan kawo uzuri ba ma kawai sai dai in ki zuwa sai ran da aka haɗu kawai in ce ban samu lokaci ba ne iyakarta kenan amma ko in buga waya yau ba zan samu zuwa ba sai in ci gaba da harkata kawai don haka ku ji wannan jama'a na ɗaya kenan na biyu a nan Zariya kuma jama'a to ga irin tsarin wuraren da na yi da haka duk wanda ke son jin karatuna a zaria kai ya ce sai an je anguwarsu an yi mishi wa'azi ban yi alkawarin zan yi wa'azi a ko ina a zaria ba ban yi alkawarin zan karanta a zaria ko ina ba sai waɗannan wurare wuri na farko shine darul hadisi salafiya darul hadisi salafiya kuwa to yanzu tana da makar makar wato tana da permanent site tabbataccen guri na dindindin in ji 'yan jarida ko 'yan gidan rediyo insha Allah ina fata an gane to wannan wurin to shine ainihin matabbata na ainihin darul hadith shine a gaskiya layout muna nan muna wannan aikin gini na ainihin wannan wuri to ga, ga, ga, ga karatuttukan yadda za su kasance karatun bulugul maram riyadu salihin umdatul ahkamil kubra da umdatul ahkamil sughra da jami'ul ulumi wal hikam da littafin kaba'ir waɗannan littattafan gaba ɗayansu an tattara su sun koma ɗakin taro na darul hadis jama'a yanzu ɗakin taro na darul hadis sun zama guda biyu za mu yi lecture tiyata katuwa a ƙasa a sama ma kuma za a sake yin ɗakin taro lecture tiyata na ƙasa ɗin shine zai zama irin na jami'o'i wannan in za a yi lecture irin lecture ta zamani sama kuma kawai kafet za mu samu shi wanda aƙalla a lokaci guda zai iya cin mutum dubu biyu ko dubu uku wannan saboda wannan karatun fiƙihu kowa ya lankwashe ƙafa irin lankwashe ƙafa zaman ta iya to za a karatun risala kenan a samu kutu na tofar da majina ina fata an gane wannan saboda karatun fiƙihu ne nan za a yi irin karatun fiƙihun da ake a ƙasar hausa amma in za a yi karatu irin karatun tsarin zamani to shine ground floor shine za a yi mishi ainihin kujeru da sauransu amma ƙasa kawai kafiyar za a sa kowa ya zauna kawai a ƙasa ina fata an gane yawa a hawa na ɗaya kenan to waɗannan littattafan su ne littattafan da za a karanta a wurin waɗannan littattafai in kuka dube su littattafai ne na hadisi da fiƙihun hadisi to muna da tsari na karanta littattafan fiƙihun malikiya tun daga ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya risala da askari da muktasar da ƙurɓabi duk za mu saka su waɗannan karatuttukan mu ne kuma duk abubuwan da muke cewa muke insha Allah kuma duk abubuwan mu a hankali muke yi ba cikin gaggawa bayan wannan kuma sai karatun tudun wada karatun nan na tudun wada shine karatun nan daga masallaci can ana ginawa jama'a waɗannan karatuttuka kafin a gama ginin wancan masallaci za a ainihin ci gaba da waɗannan karatuttuka a nan insha Allah to wannan karatun jama'a yana da 'yan kwamiti 'yan kwamitin nan kuma su na sa su zaɓo kansu ba don kuma ba saboda matsala da ake samu ta janareta da matsalar kyamara da matsalar amplifier da matsalar speaker da matsaloli ire-iren waɗannan matsalolin don haka jama'a masu saurare na idan aka je za a yi karatu a darul hadisi in kuka ga matsala ku zarge ni kar ku zargi kowa in aka je za a yi karatu kuka ga janareta ya tsaya to ni ne da laifin to in ko kuka ga an zo karatu a nan to ku zargi 'yan kwamitin karatun nan zan zo in bayyana su in lokaci ya yi don haka in kuka ji matsala ta faru na ce an dakatar da karatu to ba laifina ba ne sun gaza ne gazawar ku mai sauƙi ce duk kayan aiki gaba ɗaya zan siyo in ba su in ku har suka kasa maintenance to ni kuma ba zan ci gaba da karantarwa ba shine zan siyo generator in ba su sabo tingal amplifier kamera ko wannan na riga na siyo kaya ne ba su iso ba kawai daga saudiya za mu sawo sabuwar kamera tripod yana nan har ya iso komi da komi sabo za a kawo a tara musu a kawo kasusuwa a basu sannan zan kawo kuɗin mai in basu zan zo da sababbin lasifikoki a zuba in aka zo duk aka yi wannan zan bi in shaida muku ba dan riya ba sai dan ku zama shaida to in fa aka samu matsala to ni fa ban yi alkawarin zan yi maintenance ba tsakanina da Allah in za a yi karatu ba zan zo in duba an zuba mai ba a ba zan iya wannan ba lokacin karatu na zuwa zan zo karatun Bukhari ana samun matsala sai ku ga na tattara abuna na buga mota ta na tafi ba wanda zan wa jawabi sai yaushe ni ma ban sani ba amma in ko ga haka ta faru ka ku zarge ni jama'a kuna ji tun muna shaida juna ina fata an gane ko kuwa yawwa to saboda haka kun ji wannan don haka ga yadda karatun zai kasance a nan karatun zai kasance a nan za a yi karatun littafin al'aqidatu tahawiyya wannan karatun da za a yi matanin za mu yi ƙoƙarin karantawa so muke kawai a cikin kasar shida ko kasar goma a karanta matanin a marmaza a wuce domin me domin wannan brush ne kawai za a za a ɗan karta ne kawai jama'a su ji aƙidar amma karatun sahihul bukhari shine asali duk abin da ake so na aƙida da tafsiri da komai akwai a bukhari to don haka jama'a wanda bai da sahihul bukhari ya ruga da gudu ya sayo sahihul bukhari don za a zo a fara karatun bukharin nan na biyu sai karatun muciya karatun muciya ma yana da 'yan kwamiti waɗannan 'yan kwamiti su ma zan siyo kayan aiki gaba ɗaya zan ba su kamar yadda waɗancan in aka siyo aka ba su su ma ya rage musu maintenance radda aka samu matsala to ba ruwa na 'yan kwamiti ne ku zarge su kar ku ce to ya zo ya kawo komi kuma ya ce ba zai karantar ba a'a sun kasa ne ina fata an gane daga cikin matsalolin da ake samu jama'a shine rashin yin taro ba sa yin taro kamata ya kwamitin karatu din da kwamitin wa'azi su ce za su rinka yin taro duk mako ko duk wata sakatare yana rubuta menene matsaloli waye zai aiki kaza yanzu jama'a ba a yi wa Aliyu adalci bai zama shine cameraman shine generator man sannan kuma wuni yake yana karantar da yara 'yan turagutsa sannan kuma yana da shago babu adalci dole za a samu matsala dan ako kaga ran nan da suka tafi bikin yan matan amarya suka aka samu matsalar wa'azi me yasa dole ya shakata dan ba mala'ika bane da harkar su ta taso shi da sai watsar dan haka ranar farko aka zo za a yi wa'azi 'yan kwamiti sun dogara da shi shi kuma suna da shagali don haka shi ke ne ya tafi sha'anin shi ina fata an gane ashe da a ce kwamitin nan suna karatu sai a ce to kun ga yanzu wani e da a ce suna lura sai a ce wani ayyuka sun mai yawa don haka a yi division of labor su wani ku riƙe kaza su wani ku riƙe kaza sannan a sa muraqib a sa wanda zai rinka supervising ɗinsu yana duba yau za a yi karatu jama'a in za a yi karatu ba wai bayan magariba ne za a zo a shirya kayan karatu ba ina fatan kun gane jama'a ni yanzu idan zan karantar na san zan karantar gobe da daddare to in Allah ya so tun wayewa gari na gama haɗa darasina don haka ko da fita zan yi zan yi tafiya sai in saka darasina a cikin mota sai in kama hanya in yi tafiya ta ina dawowa garin minti ɗaya za a fara darasi sai ga na fara karatun saboda dama na riga ne a idadin darsi amma bai yiwa jama'a a ce sai magariba ta yi ko isha ta yi sannan a fara binciken ina janareta yake ina kaza yake ina kaza yake kamata a ce bayan la'asar an bin bincika sannan waɗannan na'urori jama'a kamata ya kamar yadda lokaci zuwa lokaci kake kake goge bakinka ana buɗe su iska da ta shiga ciki da ƙura ana blowing akwai blower wanda za a sa na hure iska sannan akwai abubuwa lasifika jama'a lasifika ba sa ta ake har abada ba lasifika in aka sa ta za a rinka ana kwancewa wurin ɗiga mai a ɗiga mai idan kwayar ne ya tsufa a sake idan waya ce bata dace ba a canza aikin jama'a aiki ne ake yi ba wai kawai za a zauna ne in an haɗa masallaci kawai an haɗa matsaloli su ta faruwa ba wato matsalar jama'a a wurina ne bari ku ji ni ne da matsalar ku ba ku gane ba matsalar ita ce ni ina da highest test ba high test ba highest duk abin da bai zama ɗari bisa ɗari ba to ba na san shi to sai Allah ya taimake ni ban ce ku yi ba ni na siyo kaya na ce ku yi ina ga matsala ta zo da sauki inda cewa aka yanzu wannan kamera kamera ce mai tsadattsiya to inda cewa aka sai kun sai irinta to an kallafa muku amma ni ne na siyo na ce amma ga ta nan amma in za a yi darasi ku sa batir ya caji sai aka ƙi sa batir ya caji to yanzu wannan matsala ta ce jama'a saboda haka jama'a in dai za ku yi kanku adalci to ni kam na yi kuma ina yin iya ƙoƙarina to da na ga abu zai wuce ƙoƙarina to sai in bari don haka muciya ma akwai kwamiti su ko karatun muciya shine karatun da za mu rinka a cikin masallacinmu na juma'a wanda kuma shi ma wannan masallaci na juma'a jama'a ina nan zan gina katon masallaci a anguwar nan da ikon Allah wannan masallaci da muke karatu yanzu ana yi ne kafin a fara ginin wannan katon masallacin juma'a wanda in an gama gina shi za a koma karatun cikin shi wannan shine manufar don haka wannan masallaci namu shi kuma za a rinka karanta al'aqidatul wasitiyya to da an gama karatunta sai a dawo karatun littafin sharhu sunna na al-imam al-baghawi don haka in baka da littafin sharhu sunna kai marmaza ka nemo sai wuri na hudu masallacin yan awaki shine masallacin lawal direba da ake cewa shi ma yana da yan kwamiti su ma yan kwamitin nan duk kayan aiki na wa'azi zan dauka in ba su balle su ce ai janareton su ne ya tsufa a sabon janareta tingal a cikin akwati kamera amplifier speakers komai za mu ɗauka mu ba su to in aka samu matsala su ma daga gare su ne abin da ya sa jama'a nake faɗi don ku ji kuma na ce Allah ya sa kuna ji kuna fahimta tun muna da juna don duk inda suka samu da kansu matsala to sai in ce na rufe karatun wurin ina rufe karatun wurin sai in tattara sai in sake dawa darul hadith to duk in aka yi frustrating abin sai ku ji na daina karantawa ko ina na koma darul hadisi ta da haka duk wanda yake so sai dai ya zo nan duk wanda ya zo duk bayanin da zaka yi ba za a fahimce ka ba shi yasa na ce tun ana she da juna don haka ku jama'a masu saurare da ba 'yan kwamiti ba in muka faɗi 'yan kwamitin nan ku rubuta sunansu lokaci zuwa lokaci ku rinka tunasashe su ba matsala dai ko ba matsala dai ko misali to ba magana wasa ba ce za a sanya kitabun tauhidi insha Allah a masallacin gidan Alhaji Lawal Direba shine wanda za a yi da an gama shi shi kuma sai sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi ina fatar an gane to waɗannan littattafan gaba ɗayansu da na faɗa jama'a Darul Hadisi Salafiya ta mallake su kuma ta mallaki duk wani littafi da ake bukata wanda yake da alaka da waɗannan misali Sahihul Bukhari da za mu karanta nan duk wani sharhi da aka yi wa sahihul bukhari a duniyan nan in dai an taɓa buga shi to mun mallake shi haka duk wani sharhi da aka yi wa littafin sunan tirmidhi haka sharhu sunna haka duk wasu abubuwa don haka jama'a ni na gama shiryawa kakkaf ya rage ku tuntuɓi 'yan kwamitin ku zan ba su wani lokaci ne don su ma su gama shiryawa don ka a zo a fara a samu matsala ni dai kam na gama shiryawa ya rage ko su sun shirya ko ba su shirya ba to su je su zauna su tsara wa kansu yaushe za su rinka tarurruka yaushe waye zai kula da kaza kaza kaza to sannan sai wa'azi jama'a muna da wuraren wa'azuzzuka kuma kamar haka wuraren wa'azuzzukan nan na ɗaya za mu iya kiran wa'azi na gaba ɗaya a darul hadith don haka muka yi shawara da ɗakin taro guda ɗaya muka yi shawara in ba ku manta ba yanzu mun mai da ɗakunan taro sun zama guda biyu don haka yanzu darul hadisi madadin hawa biyar za ta zama hawa shida ne na ƙasa na ƙasa zai zama ainihin wato ɗakin taro mai kujeru sannan hawa na ɗaya zai zama ɗakin taro mara kujeru to yanzu aka ce za a yi lacca irin wannan kaga sama ɗin nan gaba ɗaya sai a ce mata su je can su zauna ƙasa kuma sai a ce maza su zauna kowanne kuma akwai ɗakin zagawa da sauransu na larurorin yau da kullun da sauransu to za a iya kiran general lecture yanzu kamar lecture da muka yi akan da'awa aikin Allah internet baiwar Allah a nan Congo sai mu ce to za a irin wannan lecture a can kun ganan namu ne sanarwa kawai za mu ce rana kaza za a yi ina fatar an gane to ya kamata jama'a su san wannan wuri na farko kenan don haka za a iya kiran general lecture wato wa'azi na gaba ɗaya ko ni in yi wa'azin ko kuma mu gayyato wasu malamai su zo su yi mana wa'azi. Abu na ɗaya, abu na biyu sai nan markazu salafiya, nan ma za mu rinƙa yin wa'azi na tara jama'a gaba ɗaya, sannan wuri na uku shine ƙofar ofis ɗina a can muciya, nan ma mun mai da shi dandalin wa'azi. Sannan wuri na huɗu wanda shine sabon wuri da jama'a ba sani ba, ƙofar gidan da na taso na da a can gangaren 'yan awaki, gidan Alhaji Nura mai 'yan kunne. wannan sabon gidan to mun mai da shi shi ma ya zama dandalin wa'azi don haka waɗannan wurare guda hudu jama'a su ne wuraren da ne alkawarin karantarwa da wa'azi amma bayan nan in na ga ya dace in yi wa'azi wata anguwa a zariya zan aika musu in kuma ban da lokaci za a ji shiru to duk wanda kuma ya ce yana son a zo a yi mai wa'azi to gaskiya wannan fa kamar ka ce ne kana gayyatar 'yar ado ya zo kofar gidanka ya maka kamfen ɗin jam'iyyarka ka san ko za ka yi shiri don haka jama'a gayyata ta wa'azi matsala ce kuma aiki ne sai ka yi shiri sai ka yi shirin kayan aiki sai ka yi shirin kuɗi masu yawa sai ka yi shirin masauki lafiyayyen masauki mai kyau sai ka yi shirin abinci lafiyayyen abinci sai ka yi shirin duk abubuwan da ake bukata in ba haka ba ka yi zamanka in ka ji za mu karantar ka zo nan ba ko kwabo za ka zo ka sha karatu amma in har ka ce kana so a je maka garinku ko makamantan haka to gaskiya saboda Allah ka ɗauko kanka aiki kuma jama'a kada wanda ya zarge ni dan na ce ba zan je wani wuri wa'azi ba duk yadda ka nuna min muhimmancin aje ABU ai wa'azi ko a je FCA a yi wa'azi ko a je gidan kurkuku a yi wa'azi ko a je gidan marayu a yi wa'azi duk yadda ka nuna min muhimmancin wannan matsalar ka ce ba tawa ba ce amma ni dai ga wuraren da ne alkawari me yasa jama'a na ɗaukar wa kaina abin da zan iya ne ina tsoron in ɗaukar wa kaina abin da ya fi ƙarfi na in zo in gaza na ɗaya kenan na biyu dangane da gayyata kenan ko sai dangane da cassette abin da muka tsara game da kaset jama'a muna nan muna ta yin shiri ne wato shirin shi ne jama'a ni kamar yadda na gaya muku wanda duk ya sanni a rayuwa to ina da highest test ba ni son abin da za a yi maneji sakamakon ba ni son abin da za a yi maneji don haka duk abin da na tashi sai in ban da hali ba zan ce bari in sai daidai kuɗi na yanzu ba sai in haƙura ko riga ce ban da hali ba zan sai mai arha yanzu ba sai in ta sa tsohuwa har sai ran da na samu kuɗin wadda za ta yi min yadda nake so dan haka duk wanda ka na sa to ba ko dan kanzo ko dan dagwa dagwa bace ba maneji nake ba ita ce asalin wadda nake so ina fata an gane dan haka idan kun gane wannan jama'a aikin kaset yadda mutane suka ɗauke shi ni ban ɗauke shi haka ba aikin kaset aiki ne wanda yake na farko muna buƙatar kayan aiki na kwamfutoci na zamani mun sai waɗannan saboda me da zarar an yi karatu a je a juye wannan karatun a cikin kwamfuta in ana son a ƙara mai haske ko a ƙara mai duhu ko a gyara murya ko a yi wani abu to duk wannan mun haɗa su kyamarorin da za su yi wannan aiki duk mun haɗa su ya rage me sai na'urori waɗanda suke na kasar jama'a na sa an yo mini odar su an zo da su Legas. Mai yiwa cikin waɗannan kwanaki da na ji akwai hutu wato akwai sauƙin zirga-zirga. Zan tashi in tafi Legas kwana ɗaya kwana biyu ko wuni ɗaya in je in dawo. In je in siyo waɗannan kayan aiki. Kayan aiki ne na zamani ba na maneji irin wannan kacakula ba da ake kawo daga Kano ko daga Zamfara. Mu waɗannan ba za su yi mana aiki ba. Da su za a yi aikin kaset. To ire-iren su ne mun sa an yo mana odar su. an zo da su Legas za mu je mu gani in sun yi mana za mu siyo mu to da su to a lokacin za mu fara aikin kaset don haka aikin mu ba na gaggawa ba ne kamar yadda muka faɗi ran nan in kana gaggawa sai mu ce kawo kuɗi yanzu sai mu ce maka kawo miliyan biyar ko goma gobe gari na wayewa sai mu je kaduna a hau jirgi kafin la'asar an zo da su in ka ce ba ka da kuɗi sai mu ce to haƙura sai san da mu muka shirya ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a don haka maganar kasar ku daina nuna mana muhimmancin yada kasar mun fi ku sanin muhimmancin yada kasar da su za a aikin kaset to ire-iren su ne mun sa an yi mana oda su an zo da su Legas za mu je mu gani in sun yi mana za mu siyo mu to da su to a lokacin za mu fara aikin kaset don haka aikin mu ba na gaggawa ba ne kamar yadda muka faɗi ran nan in kana gaggawa sai mu ce kawo kuɗi yanzu sai mu ce maka kawo miliyan biyar ko goma gobe gari na wayewa sai mu je kaduna a hau jirgi kafin la'asar an zo da su in ka ce ba ka da kuɗi sai mu ce to haƙura sai san da mu muka shirya ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a don haka maganar kasar ku daina nuna mana muhimmancin yaɗa kasar mun fi ku sanin muhimmancin yaɗa kasar mu gani muke ma ku ne ba ku san muhimmancin shi ba tunda bai kuna yaɗa ne ku don ku samu kuɗi mu ko muna haɗa ne don mu samu aljanna ɗaya kenan don haka kun ji maganar kaset waɗanda aka ce za a yi wa izini su ne aka ce ɗalibai ko 'yan makarantar su ne kawai za su rubuto to sai su saurara sun ji shirin da ake yi ba mantawa muka yi ba to in kun gane wannan jama'a sai mu tsallaka matsala ta gaba matsala ta gaba kamar yadda na ce tun farkon karatun nan a yi ƙoƙari a yaɗa musamman wannan kaset ɗin jama'a mutane suna ɗauko jiki daga ƙasashe ko garuruka su ce sun ji kaset ɗina sun taho ziyara gaskiya jama'a ni ba malamin da ake ziyara ba ne ni ina gidana ba a malami nake ba ina gidana a mai gida nake don haka kawai in kaga ka zo sallama da ni na saurare ka dama ina da alƙawarin za ka zo ne idan ban da alkawarin za ka zo duk muhimmancinka duk muhimmancin abin da ke tafe da kai duk matsalarka duk girmanta duk nisan inda ka to ba na sauraron ka abin da ya sa mutane suna kokan cewa wannan wulakanci ne a'a wannan girmamawa ce kar ku manta ina da mata ina da 'ya'ya jama'a su ma suna buƙatar in saurare su kar ku manta ni kaina ina buƙatar in huta jama'a to ni ban sadaukar da lokacin nawa na zama malam zalla ba ina ka fito malanta ina za ka malanta me kake a gida malanta a'a don haka kadai malanta ita ce in an taru za a yi karatu a nan amma ana watsewa to shikenan ta canza zani don haka jama'a masu towa daga bauchi ko daga gombe ko daga niger ko daga cote d'ivoire ko daga south africa ko daga algeria allah ya saka musu da alheri amma ba irin wanda ake wannan ziyarar bace ni gaskiya ban san kowa ya zo gidana sai yin appointment na baka iyakarta kenan na yi wa kaina tsarin rayuwa ne jama'a ba don komai ba don in yi abin da zan iya ni ban ce zan yi wa mutane iya abin da suke so ba zan iya yin abin da nake iyawa ne to ba daga cikin abin da zan iya jama'a ina gidana kai sallama da ni don haka masu kai ziyara mun gode amma kowa ya zaman shi a ƙauyensu na yi magana game da telefon na yi magana da duk waɗannan al'amura da makamantansu sai masu gayyata mutane suna son su gayyace mu kamar yadda na faɗi gaskiya ne amma gaskiya su sani da cewa ba haƙƙinmu ba ne mu je mu musu wa'azi ba haƙƙinmu ba ne mu je mu karantar da su haƙƙinsu ne su su zo su koyi ilimi su koma garurukansu jama'a ni ma yawo ne garuruka lungu lungu ƙauye ƙauye na tattaro abubuwan nan da kake ji na zo nake faɗa wa mutanen garinmu kai ma ka shiga lungu-lungu ka je ka tattara ka je ka gaya mutanen garinku amma cewar wai malamai su ta kwasar jiki suna zuwa wa'azozi jama'a ni dai ban yi alkawarin wannan ba kuma ban ce ba kyau ba abin da yasa ni ba zan iya bane kaga daga cikin matsala ta yanzu duk tafiyar da ta wuce awa biyu ko awa uku to sai dai in yi ta a jirgin sama ba dan ban da lafiya ba lafiya ta lau amma ba a jirgin sama ba zan yi ta ba dan haka kaga ashe ka jawo kanka matsala in ka ce za ka kai ni wa'azi gusau ko sokoto balle nijar da ba jirgin sama da ke zuwa eh ina fata an gane to ashe kaga abin da ya fi sauƙi ga mutumin sokoto in ba zai iya irin wannan hidimar ba ba dole ba ce fa abin da yake dole shine shi ya zo garin ya karanta ya koma ya karantar da mutanen garinsu wannan ka'ida ce na ɗorawa kaina don me don kawai zan yi abin da zan iya ne don ni duk abin da nake a bisa na shaɗi nake don haka kun ga wannan matsala ce ashe kun ga wanda bai shirya ba bai iya gayyata ta ina fata an gane za ka gayyace ni Legas e to turo min abu na farko tukuna tiket na zuwa da dawowa abu na farko tukuna kenan sannan sai ishin accommodation jama'a duk wanda zai gayyace ni jama'a sai ya shirya mini akalla masaukin da ya fi gidana kyau akalla kenan in ba haka ba to baka shirya ba dan ba dole bane in je kai ne dole ka zo ka koya da haka in ka san baka tattali wurin da yafi gidana kyau ba to ba zan je in kwanan bukka ba yawa ina fata an gane don ba dole bane iyakar abin da zan iya shi zan yi abin da zan iya kan gashi na fada sannan fidin ciyarwa kar ka gayyace mu baka shirya abin da za mu ci ba a jiya ce to akar makalla a yi haƙuri a ba za mu haƙura ba ɗan yaye ne ka san ɗan yaye bai san babu ba to mu ma ba mu san babu ba kawai abin da muka sani ka kawo kuma ka kawo abin da muke so to in baka iyawa eh to bar mu mu zauna a garin mu zo ka koyi karatu ba ko kwabo ka koma sannan kayan aiki wanda duk bai shirya da kayan aiki ba to sannan lokacin wa'azi za ka ce mu wa'azi sai ka faɗa mana lokacin da za a yi wa'azi da rana ka ce za a yi wa'azi ne ranar laraba misali mun yarjejeniya ranar laraba za a yi wa'azi to daga karfe goma zuwa karfe sha biyu to ko karfe goma din nan lallai ka tabbatar muna wurin sha biyu ko za mu tsaya to in ka ce da Allah ga wasu sisters nan ana son a yi musu wa'azi za mu ce a'a da Allah ga wasu can masu son musulunta sun zo sai mu ce a'a ku kai mana su zariya ba haka ba kai je kaka musuluntar da su mana ba sai lallai mu ba don haka jama'a ku ji lallai in za ka gayyace mu sai mun san ƙididdigaggun ranakun da za mu yi wa'azi lokutan da za mu yi wa'azi wuraren da za mu yi wa'azi shin akwai wasu wurare da za ka kai mu ziyara ko makarantu ko wasu mutane don muka je ziyara ai muka je wa'azi ka ce to mu zo mu je makarantar islamiyyar ku sai mu ce a'a sai ka koma ka sake gayyata sai wata rana ba shi cikin tsarin mu jama'a don haka a wurin gayyatar duk sai ka bayyana waɗannan abubuwan sannan ka sani da cewa ba za mu yi wa'azi fiye da ɗaya a wuni ba don haka in wa'azi biyar kake da shi to za ka tattale mu kwana biyar kuma gwargwadon kwanakin nan biyar kaga kana da nauyin masauki kana da nauyin abinci sannan kana da nauyin kuɗi da za ka ba mu ba na wasa ba mu aje a gidajenmu kaga ashe nan gaba wanda zai gayyace mu zuwa wani gari yana buƙatar ya shirya kamar naira miliyan ɗaya zuwa miliyoyi kenan don haka ce sun yi yawa sai a ce to shi kenan mun fi ƙarfinka kenan to sai ka zo ka koya sai ka tafi garin shi kenan jama'a ya fi sauki da a ce mun ce ba za mu karantar da wani ba ko to da mun samar da matsala don haka duk wanda zai gayyata ya je ya shirya amma in bai shirya ba to ya zo ya koyi karatu ya je abin nan waɗannan su ne kaɗan daga bayanan da nake so in yi jama'a kuma abin da nake so ku gane daga ƙarshe ta iya yiwuwa nan da wata ɗaya ko wata biyu duk waɗannan karatuttukan kaɗai za a tsare su ne su zama sai asabar da lahadi ba don komi ba saboda asabar da lahadi su ne ranakun da ba ma aiki a ayyukanmu su ne ranakun da kuma ranakun aikin da awaɗin don haka ta iya yiwuwa a yi karatun bukhari asabar da lahadi a nan wata asabar da lahadi in ta zo sai a ce aje muciya wata asabar lahadi in ta zo sai a ce aje yan awaki misali gwargwadon abin da muka samu shi za mu iya jama'a kamar yadda nake cewa jama'a kun ga waɗannan ayyukan to su zan iya to in ka nemi ƙara min wani komi muhimmancin shi to ba zan ɗauka ba daga ƙarshe ina mai ba da shawara jama'a idan da gaske kuna son da'awa da gaske ko to ku yi aiki domin samar da masu da'awa in kuna son da'awa da gaske ku yi aiki don samar da masu da'awa yanzu ni ina son wannan da'awar ta wata rayu shi yasa na zage nake karantarwa shi yasa na zage in na samu kuɗi kaji nake ta son yin wannan gine-ginen don so nake ko bana duniya wannan da'awar ta ci gaba shine ma'anan na shirya mata kenan to in dai kai ma da gaske ka shirya to lallai ne ka tashi kai aiki don tsare da awarka kuma wannan magana ina faɗinta musamman ga malamai da ɗalibai duk wanda yake da manufa jama'a to aiki yake don yaɗa wannan manufar wannan irin da'awar tawa jama'a so nake har abadan abidina ba ta karewa a zariya insha Allah ko to sakamakon haka jama'a ni da kaina nake gina darul hadis ni da kaina zan gina wancan masallaci na muciya ni da kaina nake son duk in yi waɗannan abubuwan ba don komai ba me don in samar wa da da'awar tawa guri kuma in samar mata da mutane kuma me yasa na ce na tsara kaina a zaria ba zan ainihin ta kewayawa wa'azozi ba saboda lokacin na wani gina ɗalibai ne ba na wa'azi ba ni na fi ba da muhimmanci akan a karantar da ɗalibai su ginu su sami ilimi fiye da aje a yi wa'azi nan a yi kabbara a watse a yi wa'azi nan a yi kabbara a watse a'a gina ɗalibai shine babbar manufar to wannan kuma aiki ne yana buƙatar sai an samar musu da wuri shi yasa nake aikin ginin darul hadith yana buƙatar sai an samar da kayan aiki shi yasa nake ƙoƙarin samar da littafai wannan kuma yana buƙatar sai an haƙura an zauna an karantar da jama'a ina fata an gane sannan sai da me sai da masu gidan rana sai da kuɗi shi yasa na zage nake neman kuɗi don wannan manufar ta yaɗu to a ƙarƙashin wannan jama'a kun ji ni fa manufata kuma kun ji dalili to bai yiwuwa yanzu tattare da waɗannan resources da na tattara don in tabbatar da manufata ka zo ka ce kai kuma ga taka manufa in zo in yi maka aiki a'a tafi ka je ka samu yara ka kyankyashe su don su taso su yi maka wannan aikin yanzu nan gaba jama'a kun fahimce ni da kyau amma an ba haka ba za a yi ta samun conflict sai a ce in an gayyace shi wa'azi ma baya zuwa dama bai ce zai je ba dama bai ce zai je ba iya abin da na ce zan yi jama'a shine kadai mun zan yi waccan karantarwa da waɗannan wurare a waɗannan wurare guda hudu bayan nan fa duk wani wuri in ka ji na daina wa'azi dama ban ce zan yi ba a ƙarƙashin wannan na ɗibar wa kaina abin da zan iya to in ka ƙara min abin da ba zan iya ba to ba zan yi ba kuma a ƙarƙashin wannan ka ji shawara da na bayar jama'a in kuna son nan gaba kowa ya sami irin albani a anguwarsu to ya je ya aiki domin samar da irin albani ɗin amma yanzu kun bai yara ga su nan suna makaranta haya islam suna shan wahala haka ne haka ne yan haya islam cikin wahala suke wani ko samar dani bai iya siye sai ya gama karatu ya zama malami sai ka ce zo kai min kaza sai ya ce a'a sai ka ce ya cika girman kai bai yiwuwa jama'a mutum ya sha wahala ya karatu don tashi manufar sai ya gama kuma sai ka ce taka manufar yanzu misali jama'a bayan mun yi lacca a nan yan boko sun ta bugo waya suna son a zo a yi musu lacca dangane da harkar banki na ce musu ba ni da lokaci suna son su nuna min muhimmanci na ce it doesn't matter ba abin da ya dame ni abin bai da muhimmanci a wurina don me ni na yi karatu ne don tawa manufar kawai ta tabbata yanzu manufar a samar da banki irin wanda kake so wannan manufar ku ce inda gaske kuke yi ku je ku kyankyasar da malamai da za su yi muku wannan aikin matsalar ita ce ba zan iya yin aikin da ne karatu don in yi shi kuma in yi aikin da wani yake so ba shine ba zan iya ba matsala ta kenan jama'a ba zan iya ba don ni ba ni takura kaina yanzu kun ga karantar da littafin nan ban takura kaina ba amma yanzu gobe kana cewa ai karatu ka takura ni kuma goben nan ba abin da zan yi zama na kawai zan yi amma in kace a zo ai karatun kuma na takura ban da lokaci to idan kuka fahimci wannan jama'a kuka fahimci maganganun tsare-tsare na to kowa za a zauna lafiya kuma a fahimci juna tun ana shaida juna ɗin in kuma ba haka ba to sai a zo a samu matsala kuma sai a ƙare da zargi a ce to ai ya ce kaza to ai ya yi kaza a'a ni dai kun ji ira yar tawa gudunmawar da zan yi amma kuma abin da nake fata shine jama'a kada ku zama ku kuma ba ku da manufofi kada kuma ku zama ba ku da gudunmawa da za ku yi addinin musulunci da wannan nake cewa jama'a za mu dawo mu ci gaba da karatu ko kuma za mu fara karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ranar asabar mai zuwa insha Allah ranar asabar mai zuwa kowa ya mallaki littafin al'aqidatu tahawiyya asabar da lahadi za a yi karatun to bayan nan kuma ko za a yi wata rana to ban sani ba amma dai asabar da lahadi za a yi wannan karatun ina fatar mun gane kuma duk rana asabar da lahadi da daddare tabbas akwai karatu in babu a nan akwai a muciya in babu a nan akwai a can yan awaki duk rana asabar da lahadi insha Allah in wani abu ya bujuro wanda zai sa ya zan ba za a yi karatun ba za mu yi sauri mu sanarwa wannan kenan bayan haka ɗalibai 'yan aji ɗaya muna gayyata su taron nan dai ranar lahadi sha biyu na rana da wannan muke cewa jama'a Allah ya muku sakamako da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka darajojin ku duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik